bismillahir rahmanir rahim yau lahadi sha shida ga watan takwas na shekara ta dubu biyu da ashirin to za mu ci gaba da bayanan da muka fara da a inda muke ƙoƙari mu bayyana wa masu sauraro akan nau'i na sihiri wato iri-iri ne da kuma nau'i na shafa ko cutarwa irin ta aljanu da kuma nau'i-nau'i shi ma na kamu na maita da kuma abin da Allah ta'ala ya sanar da mu wanda mu ne muka sa masa wannan suna sammun lalata rayuwa da kuma larurar salihai mukan yi ƙoƙarin yin wannan bayani ne a yanzu don saboda mutane su samu sauƙin fahimtar wa'annan nau'e-nau'e wa'annan kashe-kashe na wa'annan hanyoyi na cutarwar aljanu da cutarwar abokan gaba da shaidanu da iblis kansa da kuma yadda za a san hanyoyin warkarwa da su da hanyoyin gusarwa da su da izinin Allah da irin yadda za a san bambance-bambancensu da kuma yadda za a san kowane nau'i ga abin da ya kamata a yi don saboda a kawar da shi kuma mun yi bayani akan cewa idan muka ɗauki ɓangaren shafar aljanu kawai wanda waɗannan bayane-bayan da muka yi dama don a fahimta cewa akwai sammu wanda yake ɗaiɗai mun yi bayani kuma yadda wannan sammun ne yake ake yin sammu to haka nan kuma shi shafa aljinu shi ma yake shi ma iri iri iri ne kamar in yadda muka karkasa wancan amma za a samu sammu iri ɗaya wanda ya haɗe duk sammace sammacen gabaki ɗaya wanda shi ne na kira shi sammun lalata rayuwa gabaki ɗaya da ce akwai sammu na hana ilimi akwai sammu na hana aure akwai sammu na raba tsakani akwai sammu na lalata aure akwai sammu na hana arziki akwai sammu na raba mutum ma da inda yake a raba mutum da gurin aikinsa ko a raba mutum da gurin da yake zaune ko da garinsu ko a raba mutum da inda yake yin kasuwanci ko inda yake business ko a raba mutum da a hana shi zuwa guri kaza duk waɗannan a samu ne kowanne zaman kansa yake kuma hanyoyin magance kowanne daban yake sai dai kawai mai sauƙi ne amma idan an ce samu na gaba ɗaya wato shi ne samu lalata rayuwa to shi duk ya haɗa waɗannan ne gaba ɗaya ba za a rabu da shi ba sai an yi maganin su gaba ki ɗaya wannan nake so a fahimta idan kuma an ce a wannan larurar salihai ce shi kuma wannan ya haɗo dukkan waɗannan sammace-sammacen gabaki ɗaya da kuma dukkan nau'i-nau'i na shafar aljanu da mayu gaba ɗaya shi shi kaɗai wannan sosai haka za a gane cewar in ka ce za ka raba mutum da larurar salihai to kenan kana ƙoƙari ne akan cewa ka raba shi da dukkan wani nau'i wanda ya kasance na sihiri da duk wani nau'i na shafar aljanu da duk wani nau'i na maita da duk wani nau'i wanda ya kasance na kowace irin ma cuta wannan shi ne yake da wahala kwarai da gaske wajen warkarwa wannan ko mun ce iblis shi ne da kansa yake ɗaukan gabaran tafiyarwa da wannan cutarwa wacce muka sawa wannan suna larurar salihai saboda me saboda ya hana wannan salihi kaiwa matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya nufa zai kai a duniya da ma lahira don saboda yana gudun cewar zai zo ya rushe duk waɗansu tanade-tanade da ya na ɓarna na halakarwa wato a gwamnatinsa to dukkan mai kan yi wannan ne don saboda a san yadda ajin yake a san shi sosai kuma a san hanyoyin warkarwa wanda ka fara kai ne ƙoƙarin warkarwa ɗin in ka ga cewa abin bai fito za ka gane cewa to wannan nau'i iri kaza ne saboda ka sai ƙara ɗamara amma galibi waɗansu daga cikinsu magungunan da aka sani ɗin ba su suke yi ba sai idan Allah subhanahu wata'ala ya yi wa shi wanda zai yi wannan maganin wata baiwa ta musamman to sannan ne kamar yadda aka sani cewa magani na Allah ne kuma shi ne yake sa kowace irin cuta ko da wacce muka ce iblis ne Allah subhanahu wata'ala iblis din ba zai yin komai ba sai da izininsa wa ma hum bidafin da yin ahadin illa bi iznillah ba sa cutarwa da mutum da komai sai da izinin Allah kuma muka ɗauki wani ɓangare daga irin wannan shine wato abin da ya shafi aljani mun yi bayani akan cewa ita shafar aljani aljani ne guda ɗaya shine shi shi kaɗai zai shafi mutum da nufin ya cutar da shi ya yi masa duk abin da zai saboda wata bukata guda ɗaya wacce shi kaɗai ta shafa amma idan mun ce samu to wannan ya haɗa mutane da yawa waɗanda suke da buri iri ɗaya ya haɗa abokin gaba da kuma boka da kuma bos na, na shaidanu da kuma su shaidanun kansu idan kuma har ya kasance wani abu ya samu daga cikin wani daga cikin shaidanu ɗan lelan boka ko ɗan lelan shi shugaban shaidanu ɗin da yake turowa boka to kuma har yanzu boka ko zai sake ɗaukar wani matakin kuma nasa na kansa ba wanda aka nema ya ba saboda shi ma an kashe masa wani nasa ko an cutar da wani nasa in ya zama shi wannan mutum kila yana da mata ko yana da 'ya'ya aka cutar da shi to su ma sai ce sai sun ɗauki fansa saboda abin zai yi yawa kwarai da gaske shi yasa ake ta shan wahala ko da samun guda ɗaya ne wajen warkar da shi sai abin ya gagara to amma idan an ce shafar aljini ce kawai shi shi kaɗai ne kawai ya da ka karanta masa ayil kursi in ya ji zafi daman kila sabon shiga ne kawai gudu zai amma wanda aka turo shi ko irin na samu wannan fa ba shida wato matsera ya zauna a kashe shi a inda ya shiga mutumin in an samu hanyoyin korarsa da ƙone shi da karya samu ya ji tsoro ya gudu in ya koma can bas ɗin nasa shi ma ya kashe shi kamar irin yadda muke gani a fim idan mutum aka tura shi ya je ya ji tsoro ya dawo yana ba da labarin ai mutumin ne wato ba kamar yadda aka yi tsammani ba tsoro ya je ya gudu to nan take sai shi kansa bas ɗin kawai sai ya kashe shi kawai a gaban mutane ana ganin irin wannan don kan nan gaba ma idan an tura wani shi ma ya gudu in kuma ya ga cewar an kakkashe masa mutanen yana nema zai rasa su fa kuma zai ji kunya ba zai cimma wannan buri na wannan cutarwar ba to yakan ɗaurewa wato shaidanin a jikin mutum ne za ka ji shaidanin yana cewa wala ina san na fita amma an ɗaure to a nan sai ka kunce shi da ka karanta yasin surar yasin ka karanta isa sawan shakat shi kenan kawai ka kunce shi kenan da izinin Allah so daga wannan din mai sauki ne mu gane dai cewar a nan abin nake so a gane idan an ce shafar aljini to aljanin shi shi kaɗai ne shi ne ya sa kansa in kaga kuma sun yawa to sai dai kawance kowanne da manufarsa ko duk sun taru akan wannan yana son wannan yariya wannan ma yana son ta wancan ma yana son sai ka suna yin fada a tsakaninsu kamar yadda mu ma za ka cewa idan yarinya mai farin jini ce tana da manema da yawa wata sai ta tara manema kamar guda goma kuma kowa ita kaɗai yake so kaga sun taru amma kowanne daga cikin su shi akwai burinsa kawai dai an yi dace ne kawai shi ma wannan yana santa shi ma wannan yana santa amma ba wai sun haɗa kai bane akan su so ta gaba ɗaya su same ta gaba ɗaya ba ɗaya ne yake so ya same ta duk a cikin su saboda kowa burinsa daban ne wani lokacin kuma zai kasance yan uwan juna ne kawai ya zama cewa a mutum ya cutar da wani daga cikin yan uwa to sai duk su taru akan za su cutar da shi su taimaka ko kuma ya kansu a suna tare da shi ne amma ɗaya ne yake cutarwa tun da shi aka cutar don saboda wanda aka cuta ɗin ko kuma wanda yake so ya cutar ɗin ko dai uwa ce ko uba ne ko ɗan uwa ko ƴar uwa to sai su taimaka wa junansu to nan sun yawa amma duk manufarsu guda ɗaya ce kuma ba wani ne daga waje na uku wanda ya turo su ba ko kuma ya kasance fansa za su ɗauka aljani na so zai ɗauki fansa saboda an yi masa wani abu ko an cutar da shi ba a sani ba ko mutum ya zuba masa ruwan zafi ko mutum ya taka shi ko ya faɗo da kan a kansa ya karye ce ba zai ɗori ba ko saboda ya faɗa kansa a kan keke shi ma farauni ya da sauran irin waɗannan ko ya faɗo daga sama wani abu dai wanda zai zo ya je cutar da shi kuma ya kasance ya fito da daddare ya yi fitsari a kansa ko ya cutar da shi ko ya ba shi tsoro to sai ce shi kuma sai ya rama kuma ramar ba irin wanda ba shi sai ce ko sai ya kashe ko sai ya huce akan ƴaƴan wannan mutumin ko wannan matar mun kawo irin wannan a shekarun baya irin waɗannan duka suna da yawa wani ma zai ce ai mu ba wai muna cutar da ita bane ko ba muna cutar da shi bane mu muna taimaka masa ne ko mu muna kokarin kare shi ne daga cutocin waɗannan aljanu macuta ko kuma a su kafirai ne ni ko musulmi ne kamar yadda ita take wato mutumin ko matar kai har ma ina koya mata addu'o'i har mutum zai zai zai zai gani a farkinsa kamar wani yana cewa karanta kaza yi kaza yi kaza dauki aba abu kaza sha kaza shafa kaza to duk irin waɗannan ne ko kuma ya kasance mu na gado ne mu na gida ne mu aljanu ne na iyayensu dama a nan muke kamar irin gidaje ne haka manyan gidaje akan samu irin wannan kamar manyan gida na masu kuɗi ne na masu sarauta ne na malami sai a ce ai su aljanu dama na gida ne ko kuma mu dama gidanmu ɗaya saboda haka ba za mu cutar da ita ba ko ba za mu cutar da shi ba muna taimakon su ne muna kokarin mu kare su ne daga abokan gabar su abokan gabar su mu ma ai abokan gabar mu ne ko kuma ai mu aljanu na uwarta ne ko kuma ma wani ya ce kakanta ne shi wanda ya mutu ko kakarta ce da ta mutu ya zo kuma ya ce shi ne kakarta ta ko shi ne kawai irin ƙarini ne wanda kowane mutum dama yana da aljani idan ya mutu to shi wannan aljanin ba shi da wani aiki kenan ya tayi daga aiki to yakan zo ya shiga jikin wani daga cikin yan uwan wannan mamaci din ice shi din ne tunda sun rayu tare da wancan mamaci ya san komai da muryarsa da komai duk inda ya shiga shi ma ya shiga saboda zai rika ba da labari kamar wancan din ne a rika mamaki ko kuma ko kuma su ce a ai mu bu yadda ba sai dai kawai in za ta rika ba da magani ko zai rika ba da magani to wannan akwai hadari a cikin irin wannan kaman guda biyu na farko dai idan aljini na jikin mutum duk salihancin sa kofofin jikin mutum a buɗe suke kamar za mu zo mai bayani saboda ka wannan ba zai hana kuma wani aljanin macucin na gaske shi kuma ya shigo ba ko kuma a'a idan ya yadda zai rika bada magani ko ta yadda za ta rika bada magani shi ta zama boka tunda bo aljinu za su rika bata magani to shi ta zama boka kenan mijinta ya zama boka ƴaƴanta sun zama ƴaƴan boka gidan ya zama gidan boka shi kenan kuma sun zama wani iri a cikin wa'yansu iri a cikin al'umma kenan kuma duk abin da suke faɗa in ma a ce da gaskiyan suke ai su soyayya ce ta kawo su ko na gado ne ko ƙauna ne ko sun zo ne su rika kare ta ko kuma su sun zo ne saboda ta ba su mamaki wajen yadda take yin addu'o'inta da yadda take yin ibada da yadda take kyakkyawan hali to duk da haka din idan a wani lokacin ɗan kaɗan sun yi gaskiya to sukan yi ƙarya a wani lokacin don me don su samu damar ci gaba da cutarwa da wannan mara lafiya su kuma ci gaba da cutar da shi da hujja tunda yanzu sun yi bayani an yadda an basu saboda haka zai samu biyan bukatarsa a kwanciyar hankali ba tare da ana damunsa da wa'insu addu'o'i ko da yin magani ba wani shi a'a ni ƙaunarta kawai nake yi ko ƙaunarsa nake so daga mu ba za mu cutar ta za ka cutar da wanda kake ƙauna kake so wani ce ai ni ban mamaki take yi da ta'ajibi saboda yadda naga tana hulɗa da jama'a ta iya kwalliya naga ta iya kuma wato mu'amala kyakkyawa ga ta da addini ga ta da kunya ga ta da yawan ibada ni shi yasa nake santa to mu ɗauka abin da suke faɗa ɗin gaskiya ne amma kamar yadda na fara faɗa cewar aljin ya zauna tare da mutum ko ya kasance a cikin jikinsa to ya kasance fa jikin mutum ɗin a wannan lokacin ya zama a buɗe duk sanda kuma wani macucin aljani ko wani macucin shaiɗani ya zo wucewa ya ga ƙofa hankal a buɗe kamar ɓarawo ne wato ya ga gida a buɗe kuma gidan ya san akwai dukiya ya ga ba kowa to kawai shigowa zai ko kuma ya ga akwai waɗansu mutane manya-manya waɗanda ake girmamawa to shi kuma ba mutumin kirki ba kawai sai ya shigo ya zauna a inosu ya ci gaba da cutarsa da hujja a ɓoye irin waɗannan da suke da'awar cewa su masoya ne ko su salihai ne ba za su cutar da wannan marar lafiya ba to kuma za su iya hana wanda kuma zai cutar ɗin ba ai ai ga macuta kuma sun shigo su kuma sun fi karfin su da wancan wanda yake hanawa kila mutum biyu ne kawai waɗanda yake taimaka mata a kansu yanzu wajen guda dubu sun shigo yaya zai da su ko kuma ya kasance a'a guda ɗaya ne amma wani hatsabibi ne ya fi ƙarfinsa mutamarridi ne ba yadda zai tunkare shi yanzu ya tsinka mar mutunci kamar yadda mutane suke wani gun za a unguwa akwai wani mutum hakan nan hatsabibi kowa yana jin tsoronsa to mai yan dama dama mai dauriya shine wanda zai tafi wajen yan sanda ya je san cewa a unguwar mu fa akwai wani ne kama kaza yaro wanda yake hatsabibi ne ya addabi jama'a da Allah ku yi sanya da za ku yi ku tsawatar masa amma kar a ce ni na faɗa to su ma haka suke haka salihi ne har salihi wali ne na aljanu amma ga wani shaidani ba zai iya tunkararsa ba ko dai ga mutum ya yi mafarkin cewa a nemawa wannan magani ko kuma a je guri kaza sannan idan an zo nan wajenmu za ka samu in ka raba mutane kamar gida uku a kashi ɗaya duka irin waɗannan salihan aljanna ne suka turo su don su ba za su iya ba kuma suna so ɗin da gaske a taimaka a wannan ɗin amma galibi waɗansu sukan ce su ne suke yin cutar a kai su a kawo su nan sai sun zo nan sai an zo nan za su fita domin kuma mun san ba su ce cutar da cutarwa ba in sun faɗi gaskiyar an ba za a iya ganewa ba to sannan su sai mu sallame su waɗanda suke mucutan kuma su kuma sai a yi maganin su da izinin Allah to kuma ga lambobin wayoyi don ƙarin bayani kamar yadda aka nema sifili takwas sifili uku biyar biyar biyar biyu tara biyar takwas sifili takwas sifili uku biyar biyar biyar biyu tara biyar takwas
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله لا إله إلا الله لا إله